بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda cikin rahman sai sake dawowa da mu wannan safiya ta alhamis sha hudu kenan ko ga watan almuharram hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara yau za mu ci gaba insha Allahu daga inda muka tsaya a wancan darasi namu a cikin waɗannan karatuttuka da muke gabatarwa na azuzukan zaure za mu fara da littafin al'ibana na al'imamu ibn babba abu abdullah ubaidillah al'ukubari allah maɗaukacin sarki ya jikan shi da rahma akwai maganganu da muka karanta na umar guna abdulaziz wato ina son ƙara yi mana wasiya mu yi ƙoƙari mu ƙara kiyaye waɗannan maganganu nashi akwai ibra sosai sosai a ciki gaskiya kun tuna maganganun ko wanda ya rubuta wasiƙun na ya aika to shine nake son mu ƙara biyowa ta kanshi saboda kamar yadda na ce akwai fawaid jumma daga na 163 za mu ɗauko insha Allah a inda yake cewa haddasa na abul husayn إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان أن عمر بن عبد أن عمر بن عبد العزيز معنى سفيان الثوري كما يدى مكا أنبتاكو يشي سفيان الثوري ينا شيوا Abdullahi dan Mubarak yana ba da labari daga malamin shi Sufyan Tsauri shi kuma yace lalle Umar ibn Abdul Aziz ya ce ko kuma kataba ila ba'di ummali yayi rubutu ne wanda yake directed ga waɗanda suke karkashin shi ma'aikatan da suke karkashin shi kamar ka ce ministers ko ka ce commissioners an fahimta ko ko directors ga abin da za ku rinka amfani da shi wajen gudanar da administration ɗinka duk abin da za ka in baka kula da wannan ba kamar baka aiki da a karkashi na ne ba me ya rubuta mushi sai ce usi ka bi takwallahi ina maka wasiki da jin tsoron Allah jama'a kun ji matakin farko kenan duk abin da za ka yi wa mutum ainihin wato wasiya da shi idan babu jin tsoron Allah a ciki wannan abu domin in bai ji tsoron mahalicin shi wajen kiyaye haƙoƙin Allah ba kai da kake halitta zai ji tsoron ka ko mun fahimta jama'a so abu na farko kenan da ya kamata a rika ginawa jin tsoron Allah sannan sai ce wa liktifadi fi amrihi ka rinka ainihin wato tsayawa iya umarnin shi iya abin da Allah ya umarce ka to tsaya iya wajen kar ka rinka zarcewa wattiba'i sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam sannan ka dage wajen bin sunnan ma'aikin shi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa tarki ma ahdatha al-muhdathuna ba'da sannan ka bar duk wani abu da yan bid'a suka kirkiro a bayan annabi kenan da sahabbai fi ma qad jarat bihi sunnatihi akan abin duk da sunnan manzo Allah ya riga ya gabata akan shi wannan abu kaza tabbata sunnan manzo Allah ne to tsaya iya kan shi waɗanda suka zo bayan annabi da sahabbai suka kirkiro nasu to kabar musu nasu an fahimta yace wa kufu ma'unata su sahabbai sun riga sun kare ku daga duk wani bala'i ko sharrin masharrata da za su kirkiro a baya wa'ala yace ka sani annahu lam yabtadi insanan insanun bid'a illa qad qadima qablaha ma huwa dalilun alaiha ka sani cewa babu wani mutum da zai kirkiro wani bid'a face sai ya zan wannan bid'an nan yana da wani dalili na shubha da zai gabatar wa wannan bid'an nan shi ba zai tsaya haka nan ba kawai in ka ce me yasa kake kaza sai ya kawo wani dalili ba ka gari in bid'an nan da suke irin waɗannan zikirorin nan na hauka da ka ce musu me yasa sai Allah ne ya ce kurullah zikran katira sai da ya samu wani shubha da zai maye shi dalili kafin ya ci gaba da yin bid'a yasa bid'a yake da sharri Allah ya tsare mu sannan yace ma huwa dalilun alaiha wa ibra sai ya zan yana da wani dalili da zai rike na shuba kuma yana da abin da zai lura kafin aikata shi fiha a cikin wannan bid'a da yake yi amma kai abin da nake son ka sani shine fa alayka biluzumi sunna kai dai ka lazimci sunna fa innaha laka bi idnillahi isma kun ji wuraren da suke ban sha'awa a cikin magana ka lazimci sunna dan in Allah da in ka tsaya akan sunna wallahi ka tsira ya zama maka garkuwa isma ina fatan jama'an gani ma damar mutum zai lazimci sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba abin da zai rasa duk wani abu na sharri wanda yake cinye akida ko yake rugurguza addini don Allah da ka samu kariya daga gare shi wa'ala yake ka sani anna man sanna sunana qad alima ma fi khilafiha min al-khata'i wa zalal ka sani cewa duk wanda ya sunnanta wani sunna kace zaka raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatacce to lalle wannan sunnan da zaka raya shi din nan sai ka gano akasin shi na kurakurai da mutane suke a kai in dai kai zaka tsaya kan sunna to zaka gano wanda yake akan kuskure dan shi ba shi akan wannan sunna wazzalal zaka gano waɗanda su kuma suka zani daga barin wannan sunna watta'ammuqi wal fumuqi zaka gano waɗanda suka yi zurfi suka wuce gona da iri zaka gano waɗanda suke zakalkalewa suke wuce makaɗa da rawa fa inna sadiqina an ilmin waqafu taji saboda su salaf magabata kenan duk abin da za su yi suna samun ilimi ne akan wannan abin sai su tsaya kan shi wa bi basarin nafidi kufu sannan da ido na basira da tunani mai zurfi da shi suka ainihin wato tsaya akan iya abin da Allah da manzonsa suka tsaye da su wa kanuhum aqwa ala al-bahthi wa lam yabhasu sannan su fa sun fi dacewa sun fi kowa cancanta su kirkiro wa kawunansu abin da yake sabbi su ce za su bincike za su zakalkale amma ba su yi ba ma'ana sun gane cewa abin da annabi ya karantar iya nan ake tsayawa to kai ma tsaya a wajen kar ka zo yanzu ka ce kai bayan su kana son ka gano a wai kai sai fa ka gano kaza to daga wajen kokarin gano kazan nan ne kawai zaka bata daga nan zaka zage daga nan zaka samu kuskure Allah ubangiji ya tsare ni kun ji maganganun jama'a sannan ga ɗayan nan inda ya ƙara fitar da riwaya yake cewa haddathani abu muhammad abdullahi ibn ja'far ibn maula al-kuffi قال حدثنا إسحاق الربضي قال حدثنا خمير بن عبد الرحمن الرواشي قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا شهاب بن فراش قال كتب عمر ابن عبد العزيز إلى رجل سلام عليك Umar Abdulaziz ya rubuta wa wani mutumi yana cewa aminci ya tabbata a gare ka amma ba'd bayan haka fa inni usika bi taqwallah kaga wannan ma the same irin wancan da shi ya fara ine maka wasiki da jin tsoron Allah saboda haka mu ma muna da wasu ma'aikata ne a karkashin mu a'a muna da wasu yara ne da muke jarraba su a karkashin wani aiki da muke yi a'a ko da ɗaliban mu ne da muke karantar da su kai ka wuce nan ma hatta ƴaƴanka da Allah ya aje su amana a karkashin ka ka yi ƙoƙari ka rinka yawaita yin musu wasiya da jin tsoron Allah amma duk abin da ka tsoratar da mutum da shi da zaran ya san wannan abin zai gushe to tsoron wannan abin zai gushe zai iya gushewa kenan shi ma zuciyar shi shine ka ga sa musu tsoron ka in kana shago zaka ga suna abin da ya kamata da zaran ka fita ba sai sai abin da suka ga dama amma ka nuna musu tsoron Allah to za su fahimci cewa Allah na tare da su ko kana nan ko ba kana so dan ba kana zai hana su ji tsoron Allah ko mun fahimta jama'a saboda haka yake usika bi taqwallah ine maka wasishi da jin tsoron Allah wal iktisadi fi amrihi sannan ka rinka tsayawa iya umarnin Allah madaukakin sarki ya zama sun wadace ka ga abin da Allah yake to ka tsaya a wajen an fahimta ko wattiba'u sunnati rasulihi sannan bin sunnan manzon shi shine abu na gaba shine ati'u Allah wa ati'u rasul kenan wa tarku wa tarki ma ahdatha al muhdathuna ba'da sannan ka bar duk wani abin da in bid'a suka kirkiro bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mimma jarat sunnatahu wa kufu ma'unaka na daga abubuwan da sunna annabi ya riga ya gabata akan shi an wanzu ana aiki da wannan sunnan sai wasu suka zo suka kirkiri bid'a bayan shi yace to ba ka ba wannan sannan an riga an an wadatar da kai daga duk wani abu da kake bukata a cikin wannan abin da aka kirkiro sun ma'alam yace sannan ka sani annahu lam takun bid'a qattun illa wa qad madha qablaha ma huwa dalilun alaiha kaji ko ba a taba samun wani bid'a ba face sai da aka samu wani dalili da aka daure wannan bid'a a karkashin shi ma'ana ana ganin wannan zai zamo dalilin aikata wannan bid'a so ba zai zo yayi ba kawai empty headed a sai ya gina wani dalili da zai goyi bayan shi akan wannan bid'a fa alayka bi luzumi sunna yace to a gargashin wannan ka sani cewa abin da yake akanka shine lazimtan sunna fa inna hadi ibnillahi laka isma dan da ikon Allah in dai ka zalka lazimta sunna to zai zama maka garkuwa zai zama maka kariya fa inna sunnata innama sannaha man qad alima ma fi khilafiha min al-khata'i wal salaf dan ita fa sunna fa wanda ya sunnanta maka shi shine manzon Allah kenan ko ya san abin da ke cikin sabanin sunnan na kuskure da zaniya shi yasa yake maka ga wanda zaka yi ina fata an gane wal humuqi wat ta'ammuqi sannan ya san abin da yake ciki na za'alkalewa da kuma ainihin wato zurfafawa wanda zai kai mutum ya baro asalin abin da ake son ya aikata fardi li nafsika bima radiya bihi alqaw dan haka ka yarda da zuciyanka da abin da waɗannan al'umma suka yarda da zuciyansu da shi yana ishara zuwa ga sahabban manzon Allah abin da ya wadatar da zuciyansu to kai ma ya wadatar da zuciyarka yace a fa innahu ko eh عن علم نعم saboda li'annahu li'annahum fa innahum an ilmin waqafu dan su sahabban nan su magabatan nan akan ilimi suka yi duk abin da suka yi ka san wannan na daga cikin abin da ke batar da wasu a yau wai gani suke sahabban nan fa wato ilimin ne bai wadace su ba shi yasa suka kuntatu akan iya dan abin da suka sani sakamakon haka bayan gushewansu an samu waɗanda su suka samu faɗaɗuwa a cikin ilimi shi yasa ma sahabbai ba su da fiqh ko kun fahimta jama'a sai ya ɗauko maka wasu ƙazaya wanda ordinary mutum ma mai basira bai kamata ya yi wannan tunani ai gashi annabi ya ce wa mu'azu dan jabal a fattanun anka ya mu'azu rashin fikihu yasa da mu'azu yazo zai musu sallah madadin ya ja suroyi kanana sai ya jawo musu bakara saboda haka sahabbai ba su da fikihu amma kaga su malik tunda su sun rayu a madina su suna da fikihu to su waɗannan zaba a ina suka rayu a garin ku a gumi ko a ina mun gane ko jama'a Allah ya kiyaye to duk abin da sahabbai suke akai jama'a ala ilmin waqaf akan ilimi suka tsaya kuma ka kumanta wannan shine lokacin wahayi lokacin su ne lokacin wahayi duk abubuwan da suka faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban nan suke kurakure akan sai da wahayi ya sauka dan ya gyara shi dan mu da zamu zo a baya mu gane me daidai to amma bayan gushewar su ba a ƙara yin wahayi ba fa to ta yaya za a ce abin da bai zama addini ba a zamanin sai zama shine addini bayan ko mun gane jama'a saboda haka mu gane cewa fa innahum an ilmin waqafu jama'a da Allah kowa ina ƙarin ce mana mu yi kokari mu kiyaye wannan wasiya zai zama maka makami na wannan ma ya ishe ka kaje ka gabatar da muhazara akai ko mun fahimta ko sannan sai yace wa bi basarin nafizin kufu sannan da ido na basira wanda yake baya ganin wani abu na yana da shi suka aini wato iya gane me za su yi su tsaya a kai me bai dace su yi ba suka bar shi an fahimta walahum kanu ala kashfil umur aqwa sannan sahabban nan ba su ba suna da dama su rinka kwakula wajen binciken al'amurra su ce mu ma bari mu gano kaza bari mu ga amma su sai su gane a manzon Allah shi Allah ya yarda ya zo da sakon shi to duk abin da ya faɗi mu tsaya a kai kawai ba ku ganin kazayat mabambanta da munasabat idan wani sahabi zai yi kaza sai wani ya ce maka wai kai me naka ne ba ga annabi ba eh ba shine muka yadda ya ce kaza eh to mu tsaya wa shi kenan ina fata an gane ku duba kamar sanda aka je wannan sulhu na hudaybiya umar yana cewa alasta rasulullah alasta muslimuna alaisu kafirina duk ya gama alaisun shi abubakar yake kai tsaya ka yadda shine annabi eh mu mabiya ne eh to duk abin da ya kawai mu bi shi shikenan so bi basarin nasibin kufu ina fata an gane sannan suna da iko a cikin su kwakulo su ce za su gano wa kansu su yi wa kansu fatawa amma ba ba wani sahabin da ya taɓa yin haka ina fata an fahimta in ka ga ko sahabi ya yi irin wannan kokarin yana gamawa zai zo ya ga manzo Allah ga abin da ne daidai ne sai annabi ya tabbatar in daidai ne kuskure ne sai a ce a da haka kai to ga Ammar dan Yasir ba ai kan shi annabi yayi da shi da Umar suka samu kansu a wuri ne kunci babu ruwa ga lokacin sallah shi wannan ya wayi gari da janaba wannan yake to shi ba zai sallah ba ma sai an koma Madina Umar kenan amma da yake a tunda ana yin kemama kawai shi sai birge ma da kasa kawai kaga wannan sun yi amfani ne da abin da suke suna zuwa suka taya manzo Allah ga abin da ya faru annabi ya ce a'a da haka kai da ya ce duk wancan shi ma mai cin sahur kulle kan shi ya daki da tarnaki guda biyu fari da baki dan Allah ya ce hatta ta bayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad yana gamawa shi da kanshi je san manzon Allah ya manzon Allah ga abin da ne annabi ya ce da haka za ta yi kaga haka take so su suna da iko a ce su yi abu su tsaya akan ta amma su a'a abin ko da zai zo musu cikin tunani sai su je su bijirar da shi ga manzon Allah annabi ya tabbatar in ya tabbatar ya zama shari'a in ba haka ba shi ma sai ya kani ko mun fahimta jama'a radiyallahu anhu sahabata ajma'in mala yace wa bi fadli ma fihi law kana ahra fa innahum musabiquna falalan da ke ciki da a ce ana ainihin wato tashewa ne a zabi to lallai da sahabban nan su ne suke suka gabata wajen yin haka wala in kana alhuda ma antum alayhi kuma abinda ku kuke son ku kirkiro yanzu bayan su da a ce shari'a ne to laqad sabaqtumuhum ilayhi lalle sahabban nan za su rigaye ku akan shi in dai shari'a ne abinda kuke son ku kawo daga baya din nan da su ban san shi ba da su za su rigaye ku akan shi dan ba su bar wato annabi bai bar cikin su ba sai da aka cika addini to tunda addini ya cika zai yi wani abu kuma ya zo daga baya ai bai yiwa ko ruwa ne ka zuba a kofi ya cika to duk abin da zaka kara mashi in Allah ya dako ka zo amma ba zai samu gurin zama a ciki ba to manzon Allah nan kafin ya bar cikin sahabban kafin Allah ya dauke shi sai da Allah ya cika sa addinin fam Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum to kaga lalle sahabbai nan sun gama shaida duk abin da yake addini a zamanin su to duk abin da zai zo bayan ba su to wannan abin in ya dace da nasu sai a ce daidai ne in ya saba mai sai a ce to ba daidai bane shi yasa yace duk abin da karki ma ahdasa muhdathuna min ba'di ka bar duk abin da yan bid'a suka kirkiro a bayan su jama'a an gane ko sannan yake cewa wala in qulta ka sani cewa da za ka ce hadasa ba'dahum hadathun fama ahdathahu illa man khalafa sabilahu to ai mu mun ga cewa akwai abubuwa da suka faffaru bayan waɗannan sahabban in ka so ma ka ce tun zamanin sahabban na sabani da rikici da rigima da fada da yaƙi har da kashe-kashe lalle wannan ya faru a zamanin wasu sahabban suna da rai to da za ka kawo wannan a matsayin hujja a matsayin dalili yace sai a ce maka fama ahadathahu illa man khalafa sabilahu ai da abin nan da kaga ya faru ba su suka yi shi ba waɗanda suka zo bayan su duk suka yi wannan na'am jama'a ko kun san duk abin da ya kai ga rigingimu da aka yi zamanin sahabbai tun lokacin su Uthman har aka zo su Aliyu din an fahimta na rikici da aka yi da yaƙe-yaƙe kun san waɗanda suka zo daga baya duk su suka yi injiniyarin wannan sannan malamai suna cewa babu hannun sahabi ƙwaya ɗaya da ya shiga cikin wannan rikici duk da aka kirkiro ashe kaga ba su ɗin ne suka yi waɗannan abubuwan ba ina fatan jama'a an gane shi yasa su suke da ainihin wato taka tsantsan kwarai da gaske akan wannan al'amarin ma ko da ya faru suna bi suna taka tsantsan jama'a mun fahimta ba su sauka daga kan asali ba a haka yake ma'ana sun suna nan akan asalin ba su saki asali ba to amma dama shi fitina in ya zo to da wanda ya tambalo ta da wanda bai ma ji ba bai gani ba sai ta shafa wannan shine sunnan Allah sai sa Allah yake wal taqwa menene wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa shi da ma fitina haka yake sai sa Allah yake ku kiyaye fitina fa dan ita irin wannan fitinan idan mutum ya tambalo ta ba shi kadai yake shafa ba sai ta shafi kowa da kowa dubi kadiyan kisan kai a samu wani ya je ya kisan kai da kuskure ba da ganganci ba duk sai ta shafi dangin in aka zo biyan biya ko ba haka ba shari'a ta kawo ba kowa sai an aika mai ya kawo nashi kasan amma ka kai kila kana ma tun garin ku baka ma san yayi ba amma tun da biyan ya yi to to haka su tuna yake da wanda ya jawo ta da wanda bai jawo ta ba da wanda ya san san da za a jawo da wanda ya ba da shawara kowa da ya zo sai ya dirka Allah Ubangiji ya tsare mu shi yasa malamai su ne suke tsiratar da al'umma irin waɗannan halayen to in malamai suka ja baki suka yi shiru to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan shi yasa babu wani sharri da zai tunkaro al'umman nan face sai Allah ya daga wani wanda kamar yadda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa menene hadisin udula Allah zai rika tada a cikin kowace al'umma yunfuna anhu tahrifil ghali su za su rinka wato kauda karkatan waɗanda suke masu kawo karkata a cikin addini sannan yake cewa wara riba bi nafsihi anhum sannan wanda ya kawo wannan bid'an ko wanda ya kirkiro wannan abu da yake akan sabanin abin da su sahabbai suke ya ainihin wato kwadaitar da zuciyar shi ne akan cewa ya kauda kai daga su sahabban da ya bi tafarkin su shi ma ba zai kirkiro wannan bid'an ba to amma tun da ya kau daga kan tsarin da sabbin suke zai iya kawo nashi bid'a walaqad takallamu minhu bima yakfi kuma su sahabban sun yi maganganu game da irin wannan abin da zai wadatar da kai wa wasafu minhu ma yashfi kuma sun sifanta irin waɗanda za su kawo bid'an nan abin da zai wadatar ma'ana sun riga sun yi magana cewa ga hanyoyi da za ku gane wanda ya kirkiro bid'a ga abubuwan da idan kuka gano shi to zai warkar da ku daga bid'a duk wanda zai kawo bid'a a bayan mu fama dunahum muqsirun wala fawqahum muhsin saboda haka su sahabbai babu wanda za a iya cewa yana sama da su wajen kyautata aiki kamar yadda babu wanda yake kasa da su wanda zai ce ai akwai abin da basu kawo bane a'a sun cika komai cip cip babu rage laqad kasura anhum aqwam fajuffu wa qamaha an je samu wasu mutane kamar yadda muke cewa da suka zo a bayan su sun ainihin wato gaza daga kaiwa fahimtar sahabbai saboda haka wannan ya janyo suka yi jafa'i kuma wannan ya janyo suka ainihin wato a bar tafarkin su sahabban wa tama anhum akharuna fagalau wasu mutanen su kuma suka kau daga hanyar sahabbai su kuma suka yi guluwi to daga nan aka samu waɗannan aqaid a tun zamanin farko masu zafi su wuce har su kone kansu khawarij kenan sannan masu sanyi har ma su ga komai ma za a iya yi to su ne ainihin wato murji'a to daga nan aka samu waɗannan guda biyu waɗancan sun gaza suka zama murji'a waɗannan kuma sun zake suka zama khawarij to kaga in kana son ka zama ala sabil dole ya zama tabtabi baina zalika sabila kana kama tsakankanin waɗannan ne baka cika zafi baka cika sanyi to in kana irin wannan ne fa kowa ba zai kyale ka ba saboda masu sanyin nan za su rika ganin ai kana goyon bayan masu zafin ta ne su kuma masu zafin can su zafin su ya kai ga suna ganin ma kai ma sanyi kake kana ma tare da waɗannan amma kai ka san akan daidai kake ina fata an fahimta wa innahum bayna zalika la ala hudan mustaqim ka gani ko mala yace waɗanda su ba su tare da masu zafin nan da masu sanyin nan su ne sahabbai to su sahabbai suna tsakankanin irin waɗannan ne shi yasa ba waɗanda suke shan jafa'i wajen al'umma ga kamar waɗanda suka tsaya kan tafarki jama'a kun tuna ire-iren maganganun da malam albani nan namu Allah ya gafarta mushi yake faɗi yace saboda haka mun wayi gari mun samu kanmu a cikin wato kowa yana zargin mu idan muka ce kaza gwamnati ta ce mu muke injiniyarin waɗannan masu zafin nan su kuma masu zafin muka je muna ce musu ba haka tafarkin salaf yake ba su ce mu ma mun zama malaman gwamnati yace to ya za mu amma shine gaskiya wannan ba zai sa a fasa ba dole hakan za a ci gaba da faɗi ina fatan jama'a an gane Allah ya sa mu dace wa zakar al hadith ya ambaci sauran hadisi to kun ji maganganu kenan na'am malam Abdulaziz na'am yana daga cikin taba'an tabi'i ne kulafa al-khamis ai mun yi bayani ranan ko wato abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine da kanshi yake cewa khalifa bayan shi khalifanci bayan shi za a yi su ne a cikin shekara talatin bayan wannan shekarun sun gushe sai a zo a yi wato sarakai ko sarauta irin na gargajiya haka annabi ya bayyana wannan sarautan nan na gargajiya idan aka yi shi na wasu shekaru sai manzo Allah yake sai kuma a sake dawowa wani zamani wanda za a zo a samu khalifanci irin wanda aka yi a baya na ko kun fahimta sannan sai kuma a dawo da sarauta na gargajiya sai ya ci gaba to sannan sai alkawarin da Allah ya wa al'ummar nan na rikikita da da da, da rabuwa da matsaloli duk sai su biyo baya ko kun fahimta to shine malamai da suka je suka duba tarihin sai aka dauko daga kan khalifan farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar ne Siddiq aka ga ya yi shi a cikin shekaru biyu da 'yan watanni bayan abubakar umar ya zo ya zama khalifa shi kuma yi cikin shekaru goma da watanni bayan umar aka samu usman usman ya yi shekara kusan goma sha takwas sha bakwai zuwa sha takwas kaga can abubakar biyu umar goma usman sha biyu ne ko sha biyu ina fatan fahimta to kaga nan ga goma ga sha biyu ga nawa ga biyu nawa kenan yawa aliyu hudu yawa to sai aka gano cewa wannan talatin ɗin annabi ya faɗi ya ƙare duk da akwai wasu kaman wata shida wanda shine alhassan ya cika shi to kaga an samu wannan khilafa da annabi ya ishara bayan wannan shine sai aka samu wato mulki na Muawiya wanda shine ya kai aka fara canza wannan tsari ya fara yin ya fara wai aje waliyul ahad ko malamai suka ce ya canza daga tsarin annabta to bayan wannan zamani shine sai aka zo aka yi Umar bin Abdul Aziz shine sai komai ya dawo ya ƙara tattalin har aka ce yana tunawa mutane zamanin Umar shi yasa suke ce mishi suke ilhaki shi da shi ba dan shi sahabi bane eh yawa Umar Khalil Umar sai na duka zai iya samun nasibi a kai zai iya kasancewa wajen falala ma'ana shi ma ya samu daga cikin irin wato wannan falala na khalifanci riƙon khalifanci da kuma gamdakatar da ya samu a kai kaga wannan falala ne sannan kuma yanayin irin yadda ya mulki a wannan lokacin shi ma ya bayyana haka amma na a la la la nan kam yau wa ai shi yasa yace eh na fahimta na haka eh ai sai sa muka ce ba wajen daraja ba ai daraja kam shi daban ne ina fatan gane darajar suhuba zai zamo wa daya yanzu ana magana wajen gudanarwa ne da tsari ina fata an gane yes administration ne ake magana nan wallahu a'lam to jama'a sai mu ci gaba ko al-khamisa wa sittuna wa mi'a قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الطاغاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن فراش الشيباني عبد الله بن فراش الشيباني عن العوام ابن حوشب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى العوام دان حوشب wanda shi wannan awwam din to kaman kawu ne ga shi Abdullahi din nan ina fata an gane wa ne ko kani ga mahaifin shi dan shi Khirash din shi ma ibnu Haushab ne an fahimta to Abdullahi dan Khirash dan Haushab haka cikakken sunan nashi sai dai malamai suna illata shi wajen riwaya shi wannan Abdullahi din sai yasa kama al-Imam al-Bukhari da yazo cikin tarihi din shi al-Kabir yace munkarul hadith ne to kuma shine afa na wannan isnadin to isnadin nan a zahirin shi mai rauni ne ya karbo daga Sa'idu dan Jubair game da fadan Allah madaukakin sarki wa amila salihan thumma ihtada wa inni laghaffarun liman taba ko wa amana wa amila salihan thumma ihtada a cikin suratu Taha me ma'anan ya aikata aiki nagari sannan kuma ya shiryi an fahimta to ina ma'anan ya shiryu din nan sai ya ce qala lazima sunna wal jama'a shine ya lazumci sunna kenan da jama'an musulmi kar ku manta babun dama har wayo yana magana ne game da wajabcin lazumtar sunna da kuma kasantuwa tare da ahlus sunna sune salaf kenan ko yake to ma'anan wannan ayan ce wallahu a'lam wala haddathana Ja'far bin Qasilai mun karanta makamancin wannan tun a bayan ba kuma ta ba قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن حوشب عن الضحاك في قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى شيما إيرون وانت آية shi malam Zahab a nashi fassara da aka rawaito daga gare shi yace qala istaqama shine ya tsayo akan addini kenan kun tuna shi ma fassara da muka jiyo akan istiqama ko innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية أنه سمع عطاء الخراساني يكي يا جمالا عطاء الخراساني ينشوى ثلاث لا تنفع اثنان دون الثالثة جماعة كوسا أبوه أبو داؤه biyu in ka rike daga cikinsu ba zai amfanar da kai ba in ba ka hada da na uku ba menene waɗannan abubuwan sai ce al-imanu was-salatu wal jama'a imani da sallah da kuma lazimtan jama'an musulmi inda zaka ce kai kana da imani ka je kai ta sallah amma kai ba ruwanka da abinda ahlus sunna suke akai da tafarkin salaf to wannan imanin ka da sallan nan ba zai amfana da kai ba shine ma'anar wannan ma'anar shi kaman ka ce kana da imani ne cikakken imani amma baka sallah kaga imani imani kaga babu shi shi yasa a wani wajen ma Allah ya kira sallan ma da imani gaba daya wa ma kana Allahu li yubi'a sai ce imani me imani a nan wajen ai as-sala ko mun fahimta to bai yiwa mutum ya ce zai kama a guda biyu na farkon wannan ya bar na uku ya ce ba zai amfana da shi ba in ji ainihin wato amalan afa al-khurasani قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى يحيى بن أبي كثير كنا قال شيئتي قال عبد الله بن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يقبض لا ɗan masu da yake jama'a kowa ya kokari ya samu ilimin nan ka samu naka nasibi a cikin ilimi kafin a ɗauke ilimin dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa ilimin nan za a dauke shi hadisin al-Imam al-Bukhari ko sannan yanayin da za a dauke ilimin ba wai kwaf ɗaya kawai za a wayi gari a ga an ɗauke shi ba an rasa shi a annabi ya ce yukbadu bi qabdil ulama za a rinka ɗauke ilimin ne ta hanyar ɗauke malamai hatta la yabqi aliman har a wayi gari babu sauran wani malami shikenan dama ilimin yana cikin kirazan su ne to sun tafi sun tafi da kayan su Allahu akbar wannan shine kadai abinda idan mutum ya tafi yakan tafiya da shi amma duk abin da ka samu a wannan rayuwa in ba shi ba to in ka tafi za ka bar shi ka samu kuɗi ka gina gidaje kana da motoci da Allah da wanne za ka tafi za ka ka tashi tafiya hatta wanda zai zan yana makale a jikinka ma sai an kwabe shi ka dai duba fa shi ya kamata a ce an yi maka last salute da ake cewa a ce to tunda ai ka mutu da wannan a bar maka su amma ina sai an kwabe amma ilimi fa Allah haka ake ji ake gani za a tafi da kai da kaya sai dai aike ta kai shi sai dai kuma wanda ka karantar in tafa ubi ko sai aike cin moriyar shi Allah ka sa mu dace to jama'a kada ka kuskura wallahi a ci wannan kasuwa ta ilimi ya zama baka samu naka rabon ba in kai haka zuwan ka duniya ya zama zuwan zomo kasuwa ka shigo a guje ka fita a guje kenan Allah ya tsare in kuma ka samu ilimi jama'a kakka baka asaran komai ba waman yu'tal hikma faqad utiya khairan katira wallahi duk sanda ka gane cewa Allah ya maka rabo ta ka samu wani dan kaso na ilimi ka cigaba da godiyar Allah shine yake cewa komai komai ya ja maka kajiya ko wancan mawaki yawwa amma in ba ilimi bane to ka rinka istighfari kana tuba kana cewa Allah na tuba eh ni ba duniyar nan na fi so ba ko da zan samu duniya to ya zama ilimi ne a gaba wa kun rabbi zidni ilma to ilimi kenan to Abdullahi dan Mas'ud sai yake cewa alaikum bil ilmi kowa ya kokari fa ya ga ya samu wannan ilimin shi yasa hatta zaka ga abinda malamai suke wa wato junan su wasiya shine game da riko da ilimin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai gadan da ya barwa al'umman nan duk annabawa duk abin da suka zari wato ba ma a lissafa shi a cikin kayan gado in ba ilimi ba to kaga kai which one you did a ce ka zo cikin al'umma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba baka samu gadon manzan Allah ba ko mun fahimta jama'a za ka yi za ka yi kuskure mafi girma wanda kuma baya gyaruwa amma yadda mutane suka watsar da ilimi yanzu aka koma kawai duniyan aka tasa a gaba to gaskiya akun akwai ban tsoro jama'a kuma ka duba zuwa neman ilimi ne kadai yadda ka shigo ba haka kake fita ba Allah sa jama'a fahimta in ka zo neman ilimi ko yadda ka zo kafin ka shigo inda ake koyarwa ba haka za ka fita ba sai ka samu wani abu ka tafi da shi amma dubi kasuwa za ka shiga kasuwa wani lokacin abin da ka zo da shi ma kai asaran shi amma ilimi ba a taɓa yi ba to kaga lallai duk wanda ya kama wannan tafarkin yana kan tafarkin mun tsira kenan Allah ka datar da mu kuma fa jama'a za ka yi mamaki ko da da ka shigo din fa kana shigowa ka zauna ka kama bacci ba mun karanta a wancan makon ba kun tuna akwai wasu mala'iku wanda aikin su kenan Allah na sawa ne suna sayyahuna fil ard ma'ana su kewaya kawai suke har su zo samu wani halka da ake ambatan Allah shikenan sai su kai wa Allah rahoto cewa ga wasu al'umma sun zauna suna ambatanka suna darasi tsakanin su sai Allah ce ku je ku musu albishir na gafarta musu a wani riwaya annabi yace sai malaikun sai amma fa akwai wanda shi ya shigo amma fa da ba da shi ne ba sai ce tun da dai yana cikin sa har da shi an hada ko mun gane jama'a Allah ka sa mu dace so kowa ya rinka tunanin menene abin da yake mishi yace alaikum bil ilmi qabla an yuqbada ina muku gargadi kowa ya samu wannan ilimin kafin a ɗauke shi fa wa iyyakum ahir wato ku nisanci at-tanattu'u zurfafawa wa tabaddu'u da kirkiran abin da babu shi a cikin addini wa tahammuku da ainihin wato zakalkalewa wa alaikum bil afiqa ku kama abin da shi kadai za ku yanta kanku me yake nufi da tanattu'i da da tabaddu'i da ta'ammuki shine tanattu'i wato mutum ya rinka kokarin kwakulo abinda shari'ar musulunci bata umarce shi ba innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat abin da yake halal an bayyana abin da yake haram an bayyana to ba ruwanka da tambayoyi irin wanda Allah ke cewa la tasalu an ashiya'a in tubda lakum to tasu uku akwai abin da Allah madaukakin sarki ya bar mana su dan ya zan rahama gare mu sai sai kana ta kokarin sai dai ka gano sai ka yi tambaya to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi kai marmaza ka gargadi mutanen nan naka su daina irin wannan tambaya mutanen Annabi Musa sun yi irin shi ba su je da daji ba arina Allah jahara ud'u Allah yubayyin lana ma hi ma launuha daga karshe fa Allah yake wa ma kadu yafaluna sai da suka sha bakar wahala to haka tanabbu'i kenan kace kai sai ka gano wani abu wanda ba a tirsasa ka a kai ba sannan tabaddu'i shine abinda babu dalilin shi kai kuma ka kirkiro shi shi ma ba ka bashi sannan ta'ammuki zurfafawa ka cika zaki an fahimta ko waɗannan su ne duk abin da ke jawo bid'a jama'a tun daga bid'an khawarij da bid'an ainihin wato rawasi da bid'an mu'tazila da na asha'ira duka tsakankanin waɗannan abubuwan ne shi yasa Abdullahi dan mazu sai ce alaikum bil amr al atiq ku tsaya akan al'amarin da shi kawai za ku yanci da shi shine abin da zai tsiratar da ku me wannan lazimta sunna da jama'a ko mun gane jama'a bari mu ƙara guda ɗayan nan ko قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمار بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال عبد الله abu kilaba ya ce abdullahi dan mas'ud yana cewa iyakum wattabaddu'i wattanattu'i watta'ammuti a hirdinku daga waɗannan dai abubuwan ne dai tanattu'i da tabaddu'i da kuma ta'ammuti wa alaikum bil atiq ku kama abin da shi kawai za ku yanci da shi shine luzumus sunna wal jama'a kuma mun fahimta ko Allah ubangiji ya samu dace in mun zo darasi na gaba sai mu tashi na ɗari da saba'in daidai insha Allah. Na'am. Abdullahi ɗan masu ne biyu ya faɗe su. Tare da isnadojin gaskiya akwai makal, akwai maganganu, saboda akwai inkifa'i tsakanin Abu Kiraba ɗin da Ibn Mas'ud. Malamai sun bayyana cewa bai sadu da Abdullahi ɗan Mas'ud ba. An fahimta ko? Sai dai waɗannan abin da yasa nake dan kau ga shi nan dama nuskan nan da muke bi suna bayani a kasa sannan kuma shi yana da sauki da a ce magana an jingina shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sauki Allahu a'lam sai mu dauko wasiya jama'a na fadal insha to idan ba manta ba har wa yau dai a cikin wasiya muna daidai gaban da malam yake bayani dangane da sharhin waɗannan arkanul iman wanda ibnu taymiya yake bayyana cewa su ne aqidan ahlus sunna wal jama'a waɗanda suke akan alfirqatun najiya ko wa huwa al-imanu billahi wa mala'ikatihi to har yanzu muna gaban mala'ika ne ya gama mana bayani game da imani da Allah bayani game da samuwar wato kasantuwan Allah madaukakin sarki akwai shi dalilai na hankali da na nassi da na gasunan duka ya kawo sai ya zo gaba na biyu wa mala'ikaci shine fara mana bayani game da mala'iku mun ji cewa mala'iku wasu nau'in halitta ne ta musamman wanda Allah ya halice su daga haske kuma su a yanayin halittar su ba sa saba wa umarnin Allah an fahimta wato su mala'iku kamar yadda ka ga remote control ne ka duba remote duk abin da ka danna a kai shi yake a tiyarin a kan inda kake dannawa a cikin ɗabi'an da aka ƙirƙira remote control ba za ka danna abu kaza shi kuma ya yi wani abin ganin daman kanshi ba babu shawar to mala'iku sama da haka suke ta'ala Allahu an yi misali su Allah ya kera su ne kawai su bi umarnin shi babu sabo shine Allah yake la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru sannan kowanne akwai special functions da kowanne yake da shi akwai mala'ikan da shi ne wakilin wahayi mun ji shi jibril akwai wanda yake wakilin saukar ruwan sama lissafa shi adadin shi inda za a tura shi an fahimta a ce ya sauka a nan waje kada ya sauka a can waje akwai wanda yake wakilin aljanna sannan kowanne na da sunayen shi ina fata an gane har a ne muka tattauna maganganu da malamai ke cewa ina hukuncin sanya suna irin na mala'iku an gane ko sannan akwai wanda shi wakili ne na ɗaukar rayuka shine malakul maut mun ji wasu na kiran shi uzara'il amma wannan bai tabbata ba a shari'ance qur'ani da sunna bai tabbatar da wannan suna ba saboda haka abin da ya tabbata qur'ani da sunna shine malakul maut to anan ne sai malai dan tsaya ya tattauna to wai shin wannan mala'ikan mutuwan bil haqiqa shine yake daukar rai ne ko ko Allah da kanshi ko ko mala'ikun da Allah ya bada labari duka kuma a cikin alqur'ani mun ji amsa game da waɗannan ayoyin shin hatta idza jaa ahaduk ahadakumul maut tawaffathu rusulana waɗannan ma'aikan mala'ikun su suke ɗaukar rai ne ko ko kul ya tawaffakum malakul mauti ko ko Allahu ya tawaffal anfus waye yake ɗaukar rai mun ji amsa game da waɗannan ayoyi cewa kuma babu iskali a kowanne daga cikin su Allah madaukakin sarki shine da yake bada umarni ga mala'ikan mutuwa ya ɗauki ran shi kuma mala'ikan mutuwa yana da mala'iku da suke rako shi wanda su suke karɓar ran bayan ya cire shi kaga dukkan su suna da wajihi na daukar ran an gane ko to sai malam yazo inda yake cewa wa kadhalika hunaka malaika yaktubuna a'mal al-insan har wa yau daga cikin mala'iku akwai waɗanda su kuma aikin su rubuta ayyuka ne na mutane ɗayan adam a inda Allah yake cewa wa inna alaikum lahafizina ku sani cewa akwai wakilai waɗanda suke kiyaye abubuwan da kuke yi akan kowanne daga cikin ku akwai wanda Allah ya wakilta mun akwai wanda Allah ya wakilta maka da wani da wani kowa yana da wanda Allah ya wakilta mishi an fahimta ko kiraman katibina mala'iku ne waɗanda suke karan masu karanci masu rubutu ina fata an fahimta duk abin da ka aikata suna rubutawa ya'lamuna ma taf'aluna saboda haka suna sane da abin da kowa ke aikatawa a wani wajen kuma Allah yake cewa ma yalfizu min qawlin babu wani lafazi da mutum zai yi magana da shi illa ladaihi raqibun atid sai kasance akwai mala'ikan da zai rubuta wannan lafazin sunan shi raqibun atid wannan shine sunan mala'ikan so wannan suna ba wai guda biyu ba ne a'a sunan mala'ika ɗaya ne kamar yadda mutane ma na da sunaye tagwaye to haka shi ma wannan mala'ikan sunan tagwaye ne Allah bai ce raqibun wa asidun ba babu wawu so mala'ika ne gwaya ɗaya shi yake wannan rubutun sunan shi kenan raqibun atid an gane ko kamar yadda a cikin mutane ana samun mutum sai kaji ana ce mishi Muhammad Awwal kaga su biyu ne amma da an ce Muhammadun wa awwal fa kaga ya zama biyu ina fata an gane alaikum assalam kware da gaske kowanne na da wannan mala'ika da ake kira raqibun atid mai wannan rubutun an fahimta ko insha Allah sai malai ya ci gaba da cewa دخل أحد أصحاب الإمام Ahmad. An taɓa samu ɗaya daga cikin almajiran Imam Ahmad wata rana ya shigo alaihi ya shigo wajen Imam Ahmad wa huwa mari ya zo ziyara Imam Ahmad ne bai da lafiya rahimahullah Allah ubangiji ya ji kanshi da rahma fa wajadahu ya inu min al sai ya samu Imam Ahmad yana ainihin wato cikin kaman damuwa na rashin wannan lafiya an fahimta ko ya ga ciwon ya mai tsanani kwarai da gaske فقال له وانا الماجر ان ناشي سيتي لامام احمد يا ابا عبد الله يا كي بابا عبد الله وايكي نفي كنا امام احمد دين تئلو wannan ciwo ya ne maka raɗaɗi wa karkala tawus bayan al'imamu tawus yana cewa innal malaka yaktubu hatta aminal marid mala'ikan nan fa mai rubutu duk abin da ɗan adam ya rubuta ya aikata yana rubutawa hatta irin wannan ananiya da mara lafiya zai rinka yi yana rubutawa to kai imam ahmad kuma ya kake haka kun gane abin da yake cewa ko ma'ana ana na ana ta rubuta maka kenan li'anna Allah yaqul saboda Allah madaukakin sarki yana cewa ma yalfizu babu wani lafazi da dan adam zai furta min qaulin na daga magana ko zance illa ladayhi raqibun atid face sai ya kasance wannan mala'ika raqibun atid yana ainihin wato tare da shi kuma yana minitin din shi yana nutin kaga tambayan kenan ko faja'ala abu abdullah ya tasabbar shi kenan abu abdullahi da ya ji wannan tunatarwa sai fara haƙurtar da zuciyar shi an fahimta ko wata rakal anin sai daina wannan sumbatu din sai daina wannan maganganu da yake yi na raɗaɗin wannan ciwo li'anna kulla shay'in yuktab saboda ko menene mutum yayi jama'a ana rubutawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a akwai aiki ba kaji ko menene fa ana rubutawa amma dan girman Allah jiga yadda kowannen mu muke sakin linzamin bakin mu muke faɗin da abin da muka ga dama kai tunanin sanda zaka je ka zauna din nan ku zauna kuna ta hira kuna ta jefo karerai wai saboda a rayyaha ai raha a ce ai wata rana wani dan fulani yayi kaza ƙarya ne fa duka ba wannan ma ya ce ha bari ni ma in baku labarin wani duk wannan maganganun fa ana rubutawa ba dan Allah ya zaka ji da waɗannan kayan shirme din nan ranar tashin alƙiyama aka gabato maka da su sannan jibi irin duk zance din nan da ake faɗi a ce na zolaya da wasa kai kalle ka eh da da tatsuniya kwarai da gaske menene kunnin ka nawa ko eh karɗe ka sha labari wai zai maka ƙarya kenan duk waɗannan abubuwa ana rubutawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo mana ka'ida gamammiya annabi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗa alkhairi ko ya shi babu wanda kamar yadda wasu malamai suke faɗi babu wanda ya taɓa yin nadama dan yayi shiru amma so da yawa duk wanda ya fiye magana sai yayi nadamin me yasa ma nace kaza haka ne ko ba haka bane to dan me ba za mu rinka kamewa ba in ba abin da zaka faɗi ka kame bakin ka to irin waɗannan zaman hirarrakin nan da muke yi wallahi duk su suke janyo mana waɗannan bala'i duk abin da kake faɗi kuma ana rubutawa to mutane su san wannan to abun ba wai ai kawai zaman rashin zaman banza ake cewa ko zaman rashin aiki to ka rinka yi wa kanka hisabi cewa to fa ana fa rubutawa fa Allah ya kiyaye kaga wannan lokacin da ka zauna kake wannan da tazbihi ka je kai kai kaga tazbihi ba alkhairi bane to falyakul khairan ka karanta qur'ani qur'ani ba alkhairi bane falyakul khairan ko kun gane jama'a amma kakka yadda ya zama shiriri ta da shirme suka fi yawa a cikin rekod na littafin ka Allah ka tsare mu saboda haka kun ji abu abdullah al-imam ahmad kenan wannan fa irin nisan nan ne da rashin abin nan da mara lafiya yake yi cewa wash wayo wajala an fahimta fa wannan kaga ne dalili ne ma fa balle na mara dalili Allah ya kyauta wata rakal amina li'anna kulla shay'in yuktab ma yalfizu min qawlin to malamin Utaimin zai maka bayanin wannan aya abin da yake nufi yace man za'ida لتوكيد الأمور wannan kalmar man din nan da yazo to shine malaman ka'idan nahwu suke kira za'ida tare da ku sani jama'a babu wani abu wanda yake za'idi a Qur'ani ki kiyaye shi yasa malaman hadisi ba su bar al'amarin larabci a hannu waɗannan mashirmantan masu ka'idodin larabci sun shiga cikin alkur'ani sun kawo mashi ra'ayinsa ba na asha'ira da itizali an fahimta ko sai da suka tsaya suka yi wa larabci aiki wanda ya sutin wato a fassara ƙur'ani da mashi bayanai don suna bin waɗannan hanyoyi wajen kawo aƙidinsu na ɓata a cikin ma'anonin alƙur'ani su ce ai wannan za'idi ne an fahimta ko amma ku sani idan aka zo wajen bayani wannan to za a iya kawowa a yi bayani ba dan an kudirta cewa ziyada ne wanda babu shi a Qur'ani ba ko kun gane jama'a saboda haka yace za'idatun li tawkidil umum ya zo ne domin ya ƙara ƙarfafa duk irin maganar da mutum zai faɗi shine min qaulin kowane irin magana ne in dai mutum ya faɗe shi to sai an rubuta shi ai ayyu qaulin taquluhu shine kowane irin magana ka faɗa ko mutum ya faɗa yuktab ana rubutawa lakin qad tajaza alaihi bi khairin aw bi sharri ka gani ko to abin nan da ka faɗi yanzu sai ya zama an rubuta shi ne a ɗayan wuri biyu idan magana ne na alkhairi sai a rekodin nashi a cikin fefan alkhairi in na sharri ne shi ma sai a rubuta shi a cikin na sharri sai a ga yanzu wanne ne yafi nauyi maganan ka na alkhairi ko maganan ka na sharri hada hasibal qawlu alladhi qila malam sani yace wannan magana kenan fa da mutum zai faɗa ina fata an gane ka sani cewa mala'iku suna documenting wannan magana kuma a kansu ne za a yi maka hisabi Allah ka sa mu ga mai kyau wa minhum har wa yau daga cikin mala'iku ai ba mala'ika yata'aqabuna ala bani adama fil layli wan nahar akwai wasu mala'iku su kuma da suke bayayyan aiki suke shift of duty kenan ko na ɗan adam tsakanin dare da yini wasu su zo su kula da ayyukanka bayan fa kaji ga na keke da keke da Allah ya wakilta akwai kuma waɗanda kamar su farayinus kenan za su zo su kuma suna bi suna lura to menene wani suka aikata yau din nan oke to gari ya waye oke to yanzu dare zai yi bari mu je mu kai rahoto ga Allah sai wasu sabbi kuma su su zo so suna shifting suna taking duty Allahu akbar ka duba Allah da ya halice mu ya riga ya sa mana duk wani takunkumi amma mu kuma muna shantakewa muna mantawa gaba daya amma da dan adam dan uwanka ne zai zo ya sa maka ido sai ka ga kana natsuwa ko amma kana mantawa da waɗannan saboda haka tsakanin dare da rana suna karban aikin juna Allah ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi akwai masu sa ido an fahimta ko ga kowane ɗan adam suna nan gabanka kuma suna gefanka suna ta gaba suna ta baya suna ta dama suna ta hagu me aikin su yahfazuna min amrillah suna kiyayewa daga cikin wato umarnin Allah ko al'amuran Allah suna kiyaye duk abin da suke yi abin da kake aikatawa Allah ka samu dace wa minhum daga cikin mala'iku har wa yau mala'ika rukka'un wa sujjadun akwai mala'ikun da su kuma aikin su ruku'u ne akwai kuma waɗanda aikin su sujjada ne ba wai guda guda biyu suke hada ba a wasu kawai ruku'u ne aikin su wasu kuma sujjada ne kawai fi sama suna nan a sama qala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam annabi tsira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallama yana cewa aqqatis sama wa huqqa laha amsa ut sama ta cika ta batsi manzo Allah ya ce ta cancanta ta cika ne ta batsan kuwa wal atif sarirur rajuli abinda ake nufi da atif shine wato taharruki kaiwa da komowar mutum ai ma'ana wannan idza kana alal ba'ir hamala saqil idan mutum yana kan abin hawa raƙumi sai ka ji ya ƙara ainihin wato ƙara mashi nauyi tasma'u lahu sarirun man saqula alhamd zaka ji ainihin wato a ƙaran wanda aka ce ya nauyaci an fahimta fa yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aqatu sama sama ta ainihin wato cika tana wato biyu an fahimta ko dubi kasuwa an kasuwa ta cika akan fahimtar irin haka to haka sama ta cika ta batsi ma min mawdu'i arba'i asabi'in minha saboda ciko wannan da ta yi babu inda za ka aji yatsanka haka ka auna hudu an fahimta illa wa fihi malakun qa'imun lillahi face sai ka cidda wani mala'ika tsakanin wannan space din gayi nan a tsaye yana yi wa Allah ibada aurati'un ko ka samu wani yana ruku'u ne yana wa Allah ibada aw sajidun ko ka samu wani yana sujjada ne yana wa Allah ibada kaji jama'a sama haka take cike amma kai anan kana ganin cewa kana wa Allah wani aikin a zo a gani ko dan kana salawatul khams shi ma in ka ga dama ka yi a jami'i in ka ga dama ka yi kai kadai kuma ka kana yaudarar kanka wa ala sa'atis sama mala yace dubi irin fadin sama jama'a fiha haula'il malaika akwai irin waɗannan mala'iku da annabi ya sifanta waɗannan fa ba su ne masu waɗancan abubuwan da aka ambata a baya ba masu kaiwa da komowa kuma daban masu wannan rekodin aiki daban su kuma waɗannan masu sujjada da ruku'u da kiyamun nan su kuma daban a daidai wannan lokacin kuma kaka manta akwai waɗancan waɗanda suke kewaye baitul ma'mur dubu saba'in ne ko ɗari bakwai a kullum saba'in na a a kowace rana a kowace rana ne in waɗannan suka tafi yau ba za su dawo sake dawowa ba har abada ko kowace sa'a ne haka sa'a ne ko eh wallahu a'lam to ka duba irin wannan wato yawan halitta na mala'iku ko mun gane jama'a to shine sabbaha lillahi man fis samawati wa man fil ard Allah ka sa mu dace daga karshe sai malam yace wali hadha qala rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil bait al ma'mur ga hadisin nan ma za mu karanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a kowace rana wannan baitul ma'mur alladhi marra bihi wanda aka kai manzo Allah aka wuce da shi fi lailatul mi'raj annabi ya ga wannan baitul mamur din a daren da aka yi isra'i da miraji da shi qala annabi yace ya tufu bihi mala'ikun da suke tsawafin wannan ɗakin au qala yadkhuluhu ko kuma yace mala'ikun da suke shiga sab'una alfa malakin mala'iku dubu saba'in kulla yaumi a kowace rana ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه babu wani mala'ikun da zai ƙara shiga in ya fita sai dai wani kuma daban a kullun rana jama'a kaji dubu saba'in za su shiga da Allah ko cikin shekara ɗaya aka ce kan lissafa dubu saba'in so ɗari uku da hamsin ko da sittin ne ko shine shekara dubu saba'in so ɗari ba kowane kalkuleta zai ɗauki wannan lissafin ba to lissafa tun daren da annabi ya je zuwa yau yau mun lissafa shekara dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da tara hijiran annabi ne fa ba wai daga wannan daren da ya yi isra'il ba a'a hijiran shi daga maka zuwa madina shine dubu ɗaya da son lissafa kwana nawa to kuma ba fara nan fa suka fara ba fa tun da Allah ya halitta sama da ƙasa suka fara kaga abun ya wuce tunanin ɗan adam ko eh kowace shekara kwana ɗari uku da sittin shine magana da muke yi a yi ka ga lissafin da yawa to kuma abin da zaka tambaye kanka an ce kuma saman tana cike da waɗannan mala'ikun da su kuma aikin su tsayuwa ruku'u sujjada to abincin da zaka ce shine waɗannan masu shiga wannan ɗakin su fita daga ina suke zuwa kuma in sun shiga su fita ina suke zuwa a kullum kuma fa sai sa al'amarin Allah wallahi sai Allah eh ka bar mata al'amarin da bai bayyana maka ba kawai ina fata an gane lahu ghaibu samawati wal ard abin da ya koyo a sama da kasa to Allah ne kawai ya san shi malai yake cewa wal ma'ana ma'anan wannan hadisin shine kulla yawmin ya'ti ilayhi sab'una alf malak a kowace rana mala'iku dubu saba'in za su zo wannan ɗakin ghairul ladina atawhu bil amr banda ba su ne wanda suka zo jiya ba ma'ana kowanne wa ibadin da Allah ya ɗora musu shine su zo su yi wannan tawafin na yini guda kuma in sun yi ba za su ƙare ba har abada kuma kullum sai an yi an gane jama'a wala ya'uduna lahu abadan ba za su sake dawowa ba har abada ya'ti mala'ika akharuna ghayra man sabaqa sai wasu sabbin mala'ikun su zo banda waɗanda suka gabata wa za ya dula ala kasratul mala'ika mala yake gaskiya wannan yana nuna lallai mala'iku halittu ne masu yawa wa li hadha qala Allah ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki da kanshi yake cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san adadin rundunan ubangijinka na mala'iku sai shi Allah shi kadai wa minhum har wa yau daga cikin waɗannan mala'iku mala'ika muwakkaluna bil jannati wa muwakkaluna bin nar akwai waɗanda an wakilta su da kulawa da aljanna wasu kuma an wakilta su da kulawa da wuta fa hazinun nar ismuhu malik mala'ikan da yake kulawa da wuta sunan shi maliku kun ga kamar yadda muka ce imam malik da yake makaruni ne to sunan mala'ikan da yake wakiltan wuta sunan shi malik ya kulu ahlin nar yan wuta suna ce mishi ya maliku liyaqdi alaina rabbuk shine in azaba yayi musu azaba a gidan wuta Allah ka tsare mu sai su rinka kiran wannan mala'ika suna cewa ya kai malik ka ga wa ubangijin ka ya ma kashe mu mu huta mana gaba daya yani liyuhlikuna wa yumitna Allah ya halaka mu mu mutu gaba daya fa hum yad'una Allah an yumitahu suna roƙon Allah Allah ya kashe su la'annahum fi azabin la yusbiru alayhi dan suna cikin wani irin azaba da mutum bai iya jure mushi fa yaqulu sai shi mala'ika ya rinka ce musu innakum makisuna ai kuma daina wannan gurin kuna nan wajen wajen zaman ku kenan thumma yuqalu lahum sannan sai ya ce da su laqad ji'nakum sai a ce da su laqad ji'nakum bil haqq ai mun riga mun zo muku da gaskiya walakin na aksarakum lil haqqi karihuna sai dai kun ki jin wannan gaskiyar ne kun karyata shi almuhim malam yake ba wai bayanin sifan yan wuta ya dame mu ba dan mu ba mu ba wuta insha Allah ko yawa abin da ya dame mu shine annahu yajibu alaina an nu'mina bil malaika wajibi ne kawai mu yadda akwai wasu halittu masu suna mala'ika ina fatan jama'a an gane to sai malam yanzu zai fara mana bayani to ya ake imani da mala'ika wai har yanzu fa bai bara magana yadda za a yi wa nu'minu billahi an tu'mina billahi wa mala'ikatu ya zaka imani da mala'ika yanzu ne zamu ji sharhin shi insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba shi ma sai mu karanta shi ibnu usaymin kenan Allah ubangiji ya ji kansa da rahama a za mu iya dan taba askari lokacin ya kure mana gashi mala yace mata تلزم الفدية وصفتها yaushe ne fidiya ke lazimtan mahajjaci yaya kuma ake yin fidiya abin da ake nufi da fidiya jama'a ya bambanta daga hadaya wasu suke suna rudewa daga waɗannan sunayen idan aka ce hadaya hadaya shine kaman layya da kai kake yi a nan an fahimta ko so wanda ya je aikin haji yana daga cikin nashi arkanul haji sai ya yi wannan hadayar an fahimta to shi wannan kowa yake yi shi kowa da kowa amma fidiya ba kowa ke yi ba shi asali ma fidiya wanda ya wani laifi ne ko ya wani kuskure ko ya wani abin da aka ce kada a yi shi ne sai a ce to abin da zai wato me ake cewa zai kankare wannan laifin shine ya je yanka ya zubar da jinin dabba sai Allah ya yafe mishi wannan shine ya ya fadaina ya fanshi kashi wa fansa ko kun fahimta eh shine wancan mawaƙi yake cewa fadaina ka bil arwahi law kana yuftada mun fanshe ka ya manzon Allah da rizqatan mu inda kowa zai iya ciro ran shi ya fanshi na manzon Allah annabi shi ya wanzu yake to mu mun yi haka saboda tsaban nuna wa manzo Allah kauna kenan ko to kun ji abin da ake kira da fidiya kenan shine mala yace faslu rabewa insha Allah yalzamu al-muhrima al-fidyatu bi lubs al-muhiti lubsan mu'tadan walau bi idkhali katifaihi al-qaba daga cikin abin da yake lazimta dole mutum zai yi fansan nan shine in ya kuskura a lokacin aikin hajji ya sanya kayan da aka yi musu ɗinki shine almuhit kayan da aka yi ɗinki ɗinkin kuma mai kwana ku kiyaye wannan ba wai kawai ɗinki ba a wanda aka yi mai ɗinki mai kwana ina ma'anan wannan ai za ka iya samun wato fallan kaya wanda aka ci bakin shi aka yi ɗinki wanda shi za ka ɗaura ko ka yafa so ba wai ɗinkin ne ba a ɗinki mai kwana wanda zai shige wani gaban jikinka to wannan ne aka hana to shi yasa mala nan ma yace duk wanda ya sanya irin wannan kaya ga namiji muna ƙara maimaitawa me dinki me kwana ko da ta hanyar wanda zai shige kafaɗin shi ne ma'ana ya zan ka zura hannayenka to to da mujarradin yin hakan sai ya lazimce ka saboda haka sai an kiyaye ko kaman alkabba shine yace walau bi idkhali katifaihi alqaba ko da mutum ya zura hannayen shi cikin alkabba ne kaga dai alkabba is even more open ko kace babbar riga da zaran ka zura hannunka to fidiya ya lazimce ka wa lubsil khuffi illa an an yaqta'ahu asfala min alka'b ko kuma mutum ya zura kafan shi a cikin alkhuffi shine safa mai ƙauri na fata shi ne kufi an fahimta ko irin wannan takalmin ruwa da mu muke sawa a nan to haka kufi ya kasance amma na fata ne to in mutum ya zura kafan shi a irin shi shi ma ya lazimce shi sai dai fa in ya yanke kufin har zuwa idan sawun shi to anan babu laifi ma'ana ya yanke kufin ya zama kaman kovashu kun san kovashu da muke sawa a nan idanun kafa na fita to in ka yanke hukunta irin haka ma babu laifi ishara akan in ka sanya irin wannan kwa bashi din ma babu laifi ina fata an gane to sannan kuma akwai wani dibara da malai ya bamu labari yace ya ga wasu yan Afghanistan ne ko yan ina suna yi huffin ne yana nan a tifan shi na huffin da kwaurin shi amma daidai idan kafa sai suka kula shi ta gefe hagu da dama wai shi kenan tunda sun yanke na ai shi kenan ba komai ya halatta kenan Allah ya kiyaye to shine malai yake cewa to wannan ma yana lazumta fidiya wa sai ce wa tarufuhi na'am a da yi ba a dubaran da yi ba gaskiya da yi ba sam sannan ya ce wa tarufuhi bi halki sha'arin sannan da kuma cizgi ko askin gashin jiki ma'ana da zaran ka aske wani gashi a jikinka kana cikin ihrami to wannan shi ya lazimce ka wa taqlimu zufri ko kuma ka yanke kumbanka ana fahimta wa izalati sha'atin wa tatayyubi da kuma ainihin wato mutum ya ya shafa wani mai mai kanshi ko kuma ya shafa turare ina fata an gane wa izalati sha'afi ko kuma mutum ya cire wani abu a jikin shi an fahimta shine kaman kana da wani ciwo wanda wajen ya danyi me ake cewa irin fatan nan yayi karfi din nan mutum ke kwantale shi din nan yawwa kamar yayi kanta sai ka kwantale shi a jikin ka duk shi ma yana lazumta ba a taba komai na jiki shine la fala ya akuzu shay'an min bashari kada ka cire komai a jikinka har sai ka cire ihramin wa tafayyubi da kuma shafa turare wa takfiyatu ar-rajuli ra'sahu aw wajhahu ko kuma namiji ya rufe kanshi da hula ko ko irin wannan igal din nan na larabawa da makamantansu ko kuma mutum ya rufe fuskan shi an fahimta ko wal mar'a wajhaha haka mata su ma ba za su rufe fuskan su da niqabi ba a cikin ihrami aka ce sai dai in suka zo wuce wuraren da suka ga mazaje ne waɗanda suke a janib ke zaune kuma ta zo za ta wuce ita kata a wajen babu laifi za ta iya janyo hijabin ta sauka ƙasa an fahimta in ta wuce kuma shi kenan sai ta rage shi wa kaffaiha haka tafukan hannayenta wa hali hali ghairi barura sannan ba za ta langwada kwalli ba in dai ba lalura ba ne kila tana da lalurar ido ko rashin lafiya ko wani abu ce ta sa wala halusul muhiti amma ita mace za ta iya sa ɗinkankun kaya wal hufi za ta iya sanya hufi shine a safan fata mai ƙwauri kamar yadda muka je wa salli saubin ala wajiha to kun ga maganar da muke yi za ta iya janyo riganta ko hijabinta ta ainihin zazzago da shi fuskanta gaira marbutin amma ba wai za ta rufe idan ba gaba ɗaya kamar yadda ake sanya na ƙabi haufa fitnatiha in tana tsoron wato kada a fitini da ita kada alhaji ya zo yana aikin haji kuma ya tsaya yana kallon matan jama'a sai ta samu sai ta ɗan kare kanta yadda ba za a fahimci ta ba sosai an fahimta ko wa bi lafi shirqatin ala zakarihi haka wato mutum ba zai a menene dauki shirka ban tuna kalman da zai bayu a cikin hausa ba kamar misali mutum yawwa kamar hankacif ko kun fahimta hankacif haka dan wani dan karamin hankacif din dai kawai shine dai a hausa amma asalin shi turanci ne ko hankacif wato dan tsimma da hannunka zai dauka yawwa to shi ma ba za ka ainihin wato a rufe al'auranka da shi ba wa shaddi ta'awidin ala abudihi haka ba za ka samu wani gaban ka ka daure shi ba ka sa irin wannan abin ko na yan kwallo ne ko wane ne ka daure kafan ka a ba za ka daure wani gaban abin nan ba wa tikkati aw khayfin fawqa izari haka ba za ka samu wani danjani ko bel ka ka yawa ka daure wannan ɗinka ba wala bi hamli mata'ihi li barura haka ko da abin da za ka rataya ne a jiki ka ɗaure ka rataya kayanka a cikin shi sai inda lalura to ka ji inda wannan abin ɗan jakan nan na kuɗi ya shigo kenan tunda wannan na lalura ne to duk ba aljihu sai kai ta zubar da abubuwa to sai ka yana da makwaikware da gaske to wannan za ka iya ɗaurawa ka sassaka abubuwanka wa shaddi na fakatihi tahta izari ka gani ko kuɗinka da za ka kashe to kai irin wannan ƙullin nan na mata ka kulle shi a cikin farjin ka kulle shi sai ka abin nan wa tasaquti sha'arin bi hikkatin aw rikabin aw bi takhlil wudu'i yace ko kuma a laluran ka zo kana alwala sai gashi ya rinka kakkaba wannan duk babu laifi ina fata an gane ko lokacin da kake takhalluli kana tuda gemunka ko kana tajewa irin gashin da suke kakkaba irin wannan waje babu laifi insha Allah to shi fidiya ya ake yi sai malai yace wa hiya it'amu sittati masakina muddain ana ciyar da miskinai ne guda shida mudu biyu aw siyamu thalathati ayyami ko azumin yini uku aw yumsiku bi shati ko kuma mutum ya je nusuki da an yi wato rago ko akuya ko tunkiya fama fauqaha ghaira mukhtassatin bi makani ma'ana ko dai akwai ko tinken ko abin da yake sama da shi kuma ba a keɓance yin waɗannan abubuwa a wuri ɗaya ba za ka iya yi a nan makan za ka iya yi in ka koma madina za ka iya yi in ka dawo har garinku wa ta'addadat bi ta'addidi mujibiha kuma gwargwadon yawan laifin gwargwadon yadda za ka rinka ninka fidiyan ma shine ka sa kaya mai ɗinki kuma ka sa hukki to laifi biyu fidiya biyu kun fahimta la yaf'aluha fi fawrin wahidi mutum ba zai yi su a lokaci guda na sauri ba ko na gaggawa ba ina fata an gane wallahu a'lam in mun zo darasi na gaba sai mu tashi da za'u saidi Thank you. eh kwarai da gaske shi haka yake kaga wanda bai samu yayi hadaya ba ka san shi hadaya mun ce lazimi ne akan kowa ko to amma kuma ba kowa yake da hali ba ya samu ne da an daidai aikin hajjin Allah ya karba mana amma bai da kuɗin da zai yanka dabba kuma dole ya yanka dabba yana daga cikin sharaɗin aikin hajji to ya zai yi to zai yi azumi goma talatatun fil hajji zai yi guda uku a aikin hajji wasaba'atin idza raja'tu in ka dawo garin ku sai ka zo ka cika guda bakwai to amma shi wannan na fidiya guda uku kawai ake yi ko ka ciyar da miskinai shida an fahimta to kaga anan amsan tambayar ga Malam Ibrahim tun na kwanaki cewa mutum ne yake da fidiya zai iya aikawa a yi mishi a can kaga babu takassus cewa sai a waje kaza duk inda aka yi kayi a garin ku ka aika tantin kai kai da kanka yayi insha Allah والله أعلى وأعلم kwarai kowane miskini mudu kaga mudu goma sha biyu kenan eh ba wai su duka ne mudu biyu ba a'a kowane mutum ɗaya mudu biyu kaga mudu sha biyu kenan eh eh shi yasa nace ai asali yawwa shi yasa nace kaman wani zan je wanda a yau zai fi daukan bante ko ka ce babale ina fata an bayyana ko dress aha ko kun fahimta wato ya zama dan pant haka ko dan dan abu da yake boxers to gware zai fi daukan wannan zai fi daukan insha Allah kaga hankali shi yana da karanci sosai sosai dan tawul din nan da yake san ce yasa nake ban san kalmar da Hausa ba amma zai dauki bance ko ko da ke shi babale kuma yana da girma an san babale ko bance din da kawai bance shine Hausa yawa jajjeri jama'a gaskiya ne bance shine Hausa shi ne yake har hannu ba za a ɗora ba abdul eh ban gane ba eh zai ɗora hannu ko zai iya za a iya ɗora hannu da shi za a iya ɗora hannu da shi oh ya jace da kalmar na to ni dai da gaskiya ne bance din da shine dai kalmar da ya zo mana dai kurkusa yanzu insha Allah ya fahimci menene kwarai da gaske shine firka din wa bi lumti sibta ala zakari ko dan shot mika ko boxer ya ku wato duk mun saba ne da turanci duk kalmomin ya zama mana turanci kaga shot mika pan boxer uh, now dan dirab shine shine dan dirab shi ma yawa wando zai iya daukan wannan doga eh amma kaga shi wancan wanda nake cewa babali shi kaman buje siket din maza kawai kaga shi yana da girma Allah ya sa mu dace eh abin da yasa suke maganan mudu musamman za ka ga a irin wajajen nan ana ba da ana ciyarwa ne da kaman dabino ko inabi ko abubuwa shigen wannan to shine sai ka auda mudu to haka ke mudu ana nufin mudun nabi ba irin mudu namu wasu yake na nan ba an fahimta ko to mudun nabi guda biyu shi za a bai wa kowane miskini guda da za a ce a matsayin hadaya a fidiya kwan na hada ha asali gaskiya jama'a abinda mutum yayi akan kuskure babu fidiya akan shi shine kamar misali mutum ya taho sai ya ji sanyi ya kada shi cikin dare ya manta ya lullube jikin shi yayi komai in ka zo ka tashi kawai sai kai mai gyara an fahimta ko so irin waɗannan kurakurai da mutum bai saba ba ko ya zo duk a rikirkice yake to kawai karantar da shi za a yi sai ya gyara insha Allah shi wannan ba zai shiga ba insha Allah Allahu a'lam eh shine wato kada ya daura wani abu a saman ihramin shi kamar bel ko wani abu yace wannan abun ko da ko kayan shi yake son ya rakaya a jikin shi an fahimta sai yace illa li barura sai fa in na larura ne wanda ba zai dauku ba sai in ta wannan na'am to jama'a sai Allah ya kai mu mako na gaba insha Allah muna masu faɗa wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum